نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau kwanan wata 21 ga watan zulqa'ida shekara ta 1443 hijira ta manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga makka zuwa madina shine kuma ya dace da 21 ga watan shida shekara ta 2022 shekarar miladiya yan uwa zamu ci gaba da karatu insha Allah ta'ala a cikin littafin mai albarka littafin wiqayatul insan min aljinn wash shaitan wallafar al-sheikh wahid abdussalam bali hafizahullah ta'ala ajiya a mun dauko bayani ne game da a bayani da malin yake mana game da mashiga da shaidan yake shigarwa bawa a cikin sallah muna bayani ne game da waswasi na ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan kan shigarwa ɗan adam wajen cutar da shi ko halakar da shi ko hana shi sakat a cikin rayuwarsa ta addini ko ta duniyan ma gaba ɗaya to sai malin yake gaya mana cewa ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan kan bi shine yakan sa mutum waswasi daga cikin mafi mahimmancin waje da shi ke sa mutum wasu wasu ya cutar da shi shine wajen sallah shine sai malai yake gaya mana cewa shi dan yakan shigarwa mutum harkar sallarsa ne ta kofofi guda biyu babu ta uku yace kofa ta farko shine yakan shigarwa mutum ta hanyar alhawas adh-dhahira sune a abubuwan da mutum yake riska da su ji da gani da sauransu wanda mun yi bayani akan su a jiya yau za mu tashi almadkhalu thani ma lati amma almadkhalu thani amma mashiga ta biyu da shedan kan bi wajen ya bata mutum sallah ko ya lalata masa ladanta ba zai samu cikakken lada ba fa huwa ma yata'allaqu bil qalbi shine abin da yake da alaka da zuciya ma'ana wancan abu ne da yake alaka da zahiri jin mutum ko ganin sa abu na biyu kuma shine kai tsaye zai tafi zuciyar mutum ne ya ta sa masa waswasi idan mutum ya kubuta daga na farko babu wani abu da yake ji da zai iya ɗauke masa hankali babu wani abu da yake gani da zai iya ɗauke masa hankali to shi kaɗan duk da haka shaidan ba zai rabu da shi ba sai ya shiga cikin zuciyarsa kuma sai ya ta sa masa wasu ya ta saƙa masa abubuwa ta yadda har ya sallar ya gama ba zai ji daɗin ta ba mala ce faman ushriba qalbuhu hubbad duniya dukkanin wanda aka shayar da zuciyarsa san duniya ya kasance mutum akwai tsantsar mayata da son duniya a cikin zuciyarsa fala yumkin ayyata khallasa minha to da wahala ya iya rabuwa da irin wannan mugun tunanin da wahala eh ba za ma ta yi a ce mutum ya rabu da ita ba duk mutumin da ya dan fara wani abu na duniya a cikin ransa to zaka samu duk lokacin da ya shiga cikin sallah shedan zai rinka bujuro masa da wannan abin da yake so na duniya kowane irin abin yaga kake bukata zai bujuro maka da shi in kasuwanci ne in kuɗi ne idan sarauta ce in mulki ne in ɗan siyasa ne kai in mata ne idan kaza ne idan harkar shi ko menene in dai kana son na duniya da zarar ka shiga sallah shi zai rinka bujuro maka da shi kuma sai kaga zuciyarka ta karɓe shi da ƙarfi ta karɓe shi da maraba ta fara tattaunawa akan sa lokacin da ka shiga sallah ba za ka ankara kana sallah ba sai lokacin da limami ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah to shi kenan shi ya gama aikinsa sai ya koma gefe ya lalata maka samun ladan sallar idan ya kamata a ce ka samu ladan sallah cikakke goma bisa goma to yanzu ya tauye maka shida ko bakwai yanzu ka samu uku ne kawai kaga ya cutar da kai to abin da yake kenan malati la la la fi salati wala fi ghairiha a cikin sallah ne ko a wajen sallah duk mutumin da ya jarrabu da san duniya to baya iya rabuwa da tunanin duniya ko a cikin sallah ne ko a wajen sallah za ga wannan tunanin baya iya rabuwa da shi li'anna man ahabba shay'an saboda ka'ida shine dukkanin wanda yake son wani abu aksar tafkiri fihi zaka samu yana yawan tunaninsa duk abin da kake so zaka samu kafi tunaninsa abin da kake so ka kai zuwa gare shi to za ga abu ne da yake yawan zama a ranka mafi yawancin tunaninka a kansa ne fatarahu fi salati ya ƙomu malaiti za ka ga mutum a cikin sallarsa yana tsayawa wa ya ƙa'udu wani lokaci ya zauna wa yanhani wani lokacin ya durƙusa wa yasjudu wani lokaci ya sujjada amma duk wannan yanayin da yake ko a tsaye ko a zaune ko a durƙushe ko a cikin sujjada duka zaka samu wa qalbuhu bid dunya mashghulun zaka samu zuciyarsa a shagalce take da duniya babu abin da ke cikin ta sai duniya wa alaiha malhufun alilba take da duk abin da yake da kawa ta duniya yatiru bihi shaytanu min wadin ila wadin wa min fikratin ila ila ukhra zaka sami shaydani yana tashi da shi yana yawo da shi daga wannan wadi zuwa wancan wadi daga wannan gari zuwa wannan gari daga wannan kasuwa zuwa wannan kasuwa daga wannan tunani zuwa wannan tunani haka shaydan zai ta yi da mutum da zarar mutum ya shiga sallah to haka shaydan yake yi da shi da wahala da wahala mutum ya shiga sallah ya gama shaidan yarba da zuciyar salami lafiya da wahala za ka samu duk abin da ya ga ya fi bukata to shi nan zai ta kai shi duk abin da ya san kuma baka so ba zai kawo maka shi saboda ya san za ka ɗauke tunanin daga gare shi sai ya kawo maka wani abu da kake so sai kai ta tattaunawa a kansa sai kai ta tattaunawa a kansa da zuciyarka har sai sallar ta riga ta kare sai malai ce wali amrillahi ce ina rantsuwa da Allah inna hadhal madkhal azimun ya ce lallai wannan mashiga ta shaidani ta hanyar sanya wasu wasi da tunane-tunane a cikin zuciya lokacin sallah ya ce wallahi mashiga ce mai girma a wajen shaidan la ya kadu yan fakku anhu illa man waffaqahu Allah ta'ala babu wanda zai iya rabuwa da ita babu wanda zai iya kubuta daga irin wannan mugun tanadi na shaidani sai wanda Allah madaukakin sarki ya datar da shi walaysa lahu علاج إلا معرفة قدر الدنيا وحقارتها وأن تكثر من قولي اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا مالتي إرن ونن الأمر باشي دواني ماغني دمتن زي إيه إلا معرفة قدر الدنيا فاتي كوي متن يسمت أين دنيا كسمي تيتي ون الدنيا دكا قل فرنك كي سوى دولي سيكا سميتا wa haƙaratiha ka san ƙasƙancin wannan duniyar da kake cikinta ba wata aba ba ce ba wata kayan gabas ba ce ba wani abin mu zo mu gani ba ce idan ka sawa duniya ka cewa idan ka sawa zuciya ka cewa duniya ba wani abin mu zo mu gani ba ce to zaka iya ɗauke kanka daga barinta amma idan ka bawa duniya matsayin da bata kai ba ka ɗaukaka ta ka kai ta inda bai kamata a ce ka kai ta ba to ƴan uwa wallahi babu yadda za ka iya barinta amma kullum ka rika sawa zuciyarka cewa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da Allah madaukakin sarki ya fi sansa ya fi ɗaukaka shi ya fi fifita shi sama da kowanne kowace halitta daga cikin halittunsa gaba ɗaya kaf ya yi rayu a duniya duk rayuwarsa gaba ɗaya baka taɓa ji inda aka ce annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ya ya zama wani mashuhuri ko hamshakin mai kuɗi a rayuwarsa ba rayuwar annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kafafan kafafanci wani lokaci a samu wani lokaci ka a samu annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi akan yi wata biyu akan ga jaririn wata biyu ko uku ba ɗora tukunya a gidansa ba ba kwana ɗaya ba ba kwana biyu ba jaririn wata a gashi sau biyu ko sau uku ba ɗora tukunya ba ba a dafa ba kamar ka ce ba a tuwo ba ko ba a dafa shinkafa ba ko ba a kaza ba me suke ci da aka tambayi na Aisha ta ce kawai al-aswadaini ne eh al-aswadani dabino ne da ruwa kawai a ci dabino a sha ruwa to dan uwa sai ka sai ka kalli cewa idan da a ce duniyar nan wata aba ce ta kayan gabas to da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zai fi kowa dukiya shi zai fi kowa jin daɗi gidan annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi da shi ake buga misali yanzu inda a ce duniyar wata aba ce a ce gidan annabi ba a taɓa yin gida irinsa ba haka nan yanayin sutura annabi ba a taɓa yin irinta ba yanayin abin hawan annabi ba a taɓa yin irinsa ba amma idan ana bayanin annabi kwata-kwata ba za ka ji ana kawo wannan ba saboda al'amura ne duniya zalika mata'ul hayati duniya eh wannan wani abu ne jin dadin duniya Allah madaukakin sarki ba annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi zabi yace ka zabi ko ka zama annabi bawa ko ka zama ko ka zama annabi mai mulki kamar yadda aka ba annabi Suleiman da annabi Dawuda da annabi Suleiman da annabi Dawuda da mahaifinsa annabi Dawuda za ku ga annabawa ne manzanni kuma masu mulki ne gefe guda sun yi mulki sun shuka mulki yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba su dama amma kuma tare da haka manzanni ne na Allah madaukakin sarki to Allah haka ya ba manzansa zabi in ya ga dama shi ma a bashi irin wancan wanda ya fi na annabi Sulaiman ma sai Allah madaukakin sarki ya ce sai na zabi na zama ba manzan Allah kuma bawan Allah sallallahu alaihi wasallam eh kasa kasa da kai kenan kaskantar da kai kenan at-tawabu baya bukatan mulki to yan uwa inda a ce duniya wata kayan gabas ne da annabi ya kamata a ce ya fi kowa shi sa ya buga mana wani misali yake cewa lau kanati duniya tusawi inda Allah janaha ba'uda ma saqal kafiru sharbata ma yace da a ce duniya ta kai matsayin fuffiken kuda ko fuffiken sauro a wajen Allah madaukakin sarki da kafiri ko da makwarorwa bai iya samun dama ya sha ba fuffiken fuffike fuffike kawai na kuda fuffike inda a ce duniya matsayinta ya kai wannan fuffiken to da kafiri makwarar ruwa bai iya samun dama ya sha ba saboda me saboda bai isa ba ba shi da matsayin da ya kamata ya samu wannan ruwan ya sha saboda ya kafirce wa Allah madaukakin sarki amma ka duba kaga yadda zaka san duniya ba komai bace idan bayanin dukiya ake da samun duniya musulmi musulmi sai dai sai dai ka gansu a gefe wanda ba sa bin Allah su ne masu duniyar yanzu ka cewa yafi kowa kuɗi a duniya zaka samu kafiri ne wa yafi kowa mulki a duniya zaka samu kafiri ne wa yafi kowa technology da kere-kere a duniya kafiri ne ba musulmi bane me dalili saboda ita duniyar ba gurin tabbata bane ba kuma wata abar ka zo ku gani bace annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yace a duniya mal'unun mal'unun ma fiha ita kanta duniya ma la'antacciya ce duk abin da ke cikin ta la'antacce ne illa zikrullahi wa ma walahu sai ambatan Allah da abin da ke bin ambatan Allah sauran al'amura na ibada wa alimu da muta'allim da mai koyo ɗalibin ilimi da malami da kuma ɗalibin ilimi waɗanda su kaɗai ne ba tsinannu ba a cikin duniya ɗan wannan fata an fahimta to in dai mutum zai rinka sa irin wannan tunanin a cikin ransa to in Allah yadda zai iya barin tunanin duniya amma kullum abin da mutum yake tunani shine ya za a ya tara ya za a ya tara ya za a ya tara to gaskiya da wahala tunanin duniya ban mutum shi yasa za ku ga mutum yana iya shiga kowane irin wadi don ya tara duniya ko ta halak ko ta haram ko ta daidai ko ba ta daidai yanzu mana ta shiga don addadan mu tara duniya Allah subhanahu wata'ala ya shirye da mu mala ya ce babu abin da zai yi maganin wannan san duniya ya fita daga cikin zukatan mu yadda zai bamu dama rinka tana Allah a cikin sallolin mu sai tunanin matsayin duniya da kuma kaskancinta da kuma yawan ambata maimaita wannan addu'a da annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi yake ita ce Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina ya ubangiji kada ka sanya duniya ta kasance ita ce akbar hammina mafi girman abin da muka sa a gaba mafi girman abin da hankalin mu yake koma zuwa gare shi shine akbar hammina duk wani abin da tunanin mu tashin mu baccin mu kallon mu rufa idan mu kawai duniya ya za a mu samu duniya zaka ga da yawa daga cikin yan uwa zaka ga wallahi yanzu shine abin da yake rabu in ka ga mutum ya rufe ido tunanin duniya yake in ya buɗe tunanin duniya yake idan ya tafi neman duniya zai idan ya dawo neman duniya ya dawo yi duk abin da ka ga mutum yake neman duniya shi sa annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi ce ta isa abdul dinar ta isa abdul khamisa ta isa abdul annabi ya jijjero su ya ce tir ala wadai da irin bawan duniya bawan dinari bawan dala bawan naira bawan kaza duk wanda zai kasance bawan kuɗi ne kawai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi Allah wadai da shi annabi ya ce ya tir da shi Allah wadai da shi ya ce ko kaya ya taka kada Allah ya bashi dama ya iya cire ta in ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi shi sa uwa dole ne a wannan rayuwa da ake cikin mutum ya yi ƙoƙari iya abin da zai iya yi ya samu abin da zai rufa kansa asiri amma kada mai da duniya ita ce duka kamar din ita Allah maɗaukakin sarki halicce shi ita duniya neman ta ake yi domin ta taimaka maka bauta wa Allah in ka fahimci wanda zaka zauna lafiya kana neman duniya ne sana'ar da kake yi da aikin da kake yi da kwadagon da kake yi da duk inda kake zuwa ka je ka dawo kana yin wannan ne dan ya taimaka maka ka samu rufin asirin da zaka bauta wa Allah madaukakin sarki cikin kwanciyar hankali dan yanzu rayuwar da ake ciki rayuwa ce madiya in ba ka da abin duniya ka shiga uku lalace eh zaka sha wulakanci zaka sha takaici to dole ne ka tashi duk yadda za a yi kada ka zauna ka tashi ka rufa kanka asiri to za ka rufa kanka asiri ne domin ka yi ne domin ka bauta wa Allah maɗaukakin sarki wa ma khalaqatul jinna wal insa illa li abudun asali hadafi alhadaful asasi na rayuwar ɗan adam da halittarsa shine bautar Allah maɗaukakin sarki asali abin da yasa Allah ya samar da kai shine dan ka bauta masa ba dan ka je kasuwa ba ba dan kai aikin gwamnati ba ba dan kai sana'a ba a'a wannan zaka yi su ne dan su taimaka maka kai wancan abin da Allah ya halitta ka domin sa din to duk abin da ba zai taimaka maka bautawa Allah maɗaukakin sarki ba ko zai raba ka da abin da ya sa Allah halicce ka saboda shi wannan abin za ka ga bai kamata ma a ce ka je kusa da shi ba e ma la yatimul wajibu illa bihi fa huwa wajibun duk abin da wajibi ba zai tabbata ba sai da shi ya zama wajibi yanzu mutum ba zai samu damar bautawa Allah madaukakin sarki ba sai yana da abin da zai iya kare mutuncinsa da shi to dole ne ka tashi ka je ka nema to amma neman ne aka ce kada idan ma'arfe yanzu mutum ya tsafi don ya samu duniya mutum ya kashe mutum don ya samu duniya mutum ya kaza don ya samu duniya mutum ya karya ya yi ha'inci ya yi zambo komai ana yi uwa yanzu a samu duniya komai komai yanzu kuma abin mamaki zaka ga da duk wasu labarai sai dai a rinka jin su kawai a can gefe can wasu kasashen lokacin da suka fara shigowa kasashen zaga a kudu kudu can inda dama addinin ba shi da yawa kamar nan a can ake jin labaran amma yanzu kuma sai kaga a layin kwa ungoku irin wannan abubuwan suke faruwa a layin kwa ungoku shekaran jiya nake karanta wani labari wani yaro wai ya ji ya ɗauki yar gidan yar gidan yayarsa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya ji ya kashe ta yar gidan yayarsa yayarsa uwarsa ɗaya ubansa ɗaya da ita ya je ya ɗauko ta ya zo ya kashe ta a kicin ɗinsa ya zo ya yi haƙa ya binne ta kuma aka yi daɓe a wajen ya je samu wani kuma ya ce a kira mijin yayin tasa a ce a bada miliyan hudu wa miliyan hudu miliyan hudu to saboda Allah nake muke yira da wasu nake cewa to miliyan hudu me za ta maka ko gida mai kyau ta siya maka saboda Allah amma duniya kake so miliyan hudu dai a zamanin yanzu ko gida mai kyau ta inda fanta ma kake sanyi za ta sa maka mota mai kyau da Allah ce ce miliyan hudu kamar yarinya da ranta manta rayu kamar yadda kake so kai maka rayu saboda Allah to haka ake wannan fa yaro ne karbi ba wani babba bane yaro ne yaro ne jijiyan nan wani bawan Allah yake ban labari yace wani wani yaro shi ma je gidan yayin sai ji mijin yayin da kasa yana hira yana cewa ya sai da wani waje nasa yace in ba in ba su siya miliyan shida ba bai zai siyar ba bai sallaba ba in ba su siya miliyan shida ba yaron yana je gidan yayin sana gefe kamar ba abin da ke karamin yaro ne sosai da ya fita kawai sai je samu wani yaro suka haɗa kai sai suka zo suka ɗauke yar wannan yayar tasa sai suka bugowa suka ce sai an ba su miliyan shida wallahi jiya jiya ne yake ban labari a nan nan sharaɗa abin ya faru nan ja'in kai wallahi jiya yake ban labari karamin yaro ne ya je suka je suka ɗauke ta kuma wai saboda tsabar rashin basira sai suka je suka kai ta kangon wannan shi mutumin shi mijin ya tasa yana da wani kango da ya ba yaron yake kwana a ciki kawai sai je kai ta kangon ya ajiye ta ana ta waya za a bada miliyan shida saboda ka kuɗin da ya jike na za a bayar shi duka ma ya duka ma ya ce a bashi to yanzu idan yara irin yara yan shekara goma sha hudu sha biyar sha shida zuciyarsu ta mace da san duniya irin wannan dan Allah ya waya ya muke ganin mustaqbal na ya muke ganin nan gaba idan irin waɗannan yaran suka samu dama ya kuke gani duk an mai da duniyar ne yanzu ba mutum ba shi da kirki ba shi da mutunci ba ka da kima an baka da kuɗi shi sa kowa yadda ya samu kuɗin da dan ya rufa kansa asiri ko ta wace hanya ce in dai ba canza rayuwar da muke ba wallahi yan uwa hanyar neman kuɗin da ake yi yanzu sai dai a ƙara wasu abubuwan da suke na haramun akan haramun akan haramun Allah da ɗan adam ɗabi'ar ɗan adam yana so a mutunta shi yana so a girmama shi kowa yana son ko mahaukaci ko mahaukaci wanda ba shi da hankali idan ya zo wajen ka mutunta shi za a gobe sai ya dawo Allah amma in ya zo ka kore shi ka tsawata masa za ka zo ko kallon ka ba zai ba mahaukaci wanda ba shi da hankali bare mutum mai mutunci yana so a mutunta shi to kai mu yanzu ba mu da mutunci in ba ka da kuɗi to shi sa kowa ya rikice ta kowace hanya ya ki haram ya ki halak yanzu ya ki haram ya ki haram ma ake yanzu babu halak ma gaba ya ki haram ya ki haram ne kawai Allah ya kiyaye mu Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon neman halak din mu wala mablaga ilmina kada kuma duniya ta kasance ita ce ƙarshen abin da za mu sa a gaba muke nema ƙarshen sanin ya kasance ita ce duniya matuƙar abin da muka sani shine kawai duniya annabi yana wannan addu'ar Allahumma la taj'al ad-dunya akbar hammina wala mablagha ilmina to kai ma ya kasance ɗaya daga cikin addu'o'in ka sa wannan addu'ar kai rinka yawan maimaitawa kai rinka yawan maimaitawa wa an tattazakkara sannan kuma ka rinka yawan tuna haibatallahi asna alwuqufi amamahu kwarjinin Allah madaukakin sarki da girman Allah da tsoronsa a lokacin da zaka tsaya a gabansa eh zaka tsaya lokacin da kake sallah a gaban Allah madaukakin sarki kake yanzu shin Allah madaukakin sarki ba shi da girma da matsayi a wajenka da ya kamata ka ba shi zuciyarka zuciyarka ta koma zuwa gare shi ka bar duniya me kake nema ne a duniyar duk abin da kake nema nawa ne ne ba nasa ba ne to gashi a gabanka subhanahu wata'ala ya tsaya a gabanka sai ka mai da hankalinka zuwa gare shi ka nemi duk abin da kake bukata haga in banda abin ma shaɗan duk abin da zaka je ka nemo a duniya fa na Allah ne subhanahu wataala kuma Allah madaukakin sarki ya fuskance ka sai ka nema amma sai ga zuciyoyi mu sun tafi Allah ya shirye da mu gaba daya abubuwan da sai hankali gaskiya dai irin waɗannan abubuwan musamman ka shiga sallah kai sallah ka gaba baka tare ba wannan to Allah ya yafe mana gaba daya fa huwa allazi qassama zuhur al-fara'ina Allah madaukakin sarki shine wanda ya turmuza ya karya gadan bayan fir'aunoni wanhanat lahu riqabul jababira hakanan kafadar masu taurin kai masu jiji da kai da nuna isa ta duka ta durkusa a gaban Allah madaukakin sarki ma'ana mutum ya rika tunanin karfin Allah da izzar Allah da buwayar Allah sai mutum hankalinsa ya dawo sai ya tunanin Allah subhanahu wata'ala a cikin sallarsa malai ce annisyanu min ash-shaytan gaba ta gaba kenan mantuwa ita ma daga shaytan ce bana ɗaya daga cikin hanyoyin da shaidan yake shigo ɗan adam ita ce ya sa maka mantuwa ya sa maka mantuwa ta yadda zaka rinka manta abubuwa da yawa musamman musamman abubuwan da suka shafi addininka da ibadarka to shaidan yana cutar da mu ta bangaren sa mutum mantuwa ƴan uwa malam ya kawo abin ne haka bi ghairi tafsili ba tare da ya rarrabe ba amma yadda al'amari yake shine ita mantuwa kala biyu ce mantuwa kala biyu ce akwai mantuwa da take ta ɗabi'a wanda babu wani ɗan adam da Allah ya halitta da ya isa ya kauce mata duk ɗan adam ɗin da ka sani akwai mantuwa ta ɗabi'a da za ta iya kama shi sawa'un wani ɗan adam ɗin mai daraja ne kuma mara daraja ko da manzannin Allah da bayan Allah na gari suna da irin wannan ɗabi'a ta mantuwa irin wannan wacce nake bayan ta ɗabi'a su ma Allah maɗaukin sarki bai ɗauke musu ita ba saboda suna da ɗabi'a irin ta mutane kuma ita mantuwa ɗabi'a ce ta mutum gaba ɗaya shi sa Allah subhanahu wata'ala ya bamu labari a kan kisar annabi Adam ya ce wa laqad ahidna ila adam min qablu fa nasiya wa lam najid lahu azman wa laqad ahidna ila adam haqiqa min alqawri ga annabi Adam min qabl tun kafin lokacin da muke baka labari ya rasulullah sai Allah madaukakin sarki ce fa nasiya sai annabi Adam ya manta walam najid lahu azma ba mu same shi da azama wajen rike wannan alƙawarin da muka yi da shi ba shine wannan alƙawari Allah madaukakin sarki ya ce da annabi Adam kada ya ci ganyen bishiya kuma ya je ya ci ya manta haka nan irin wannan mantuwa ita ce lokacin da Allah madaukakin sarki ya halicci annabi Adam ya nuna masa zuriyarsa duka duk wanda za su fito daga tsatsansa tun daga farko har ƙarshe sai da Allah nuna wa annabi Adam alaihi salam kamar yadda annabi ya ba mu labari sai annabi adam ya ga ɗaya daga cikin zurriyar yana haske fiye da sauran ba gaba ɗaya ba ya fosu daga ciki da yawa sai tambaya ce wannan waye sai aka ce masa annabi dawuda ne sai tambaya shekara nawa zai a duniya sai aka gaya masa shekarunsa sai ji shekarunsa yan kaɗan ne sai ce to a ebo su shekaru daga cikin shekaru na ƙara masa an ji annabi adam saboda haka sai Allah madaukakin sarki ce to shikenan sai aka ɗauki wasu shekaru daga cikin shekarun annabi adam sai aka ƙara wa annabi dawuda alaihi salam to lokacin da mutuwa ta zo wa annabi adam alaihi salam sai mala'ikan mutuwa ya zo masa yace a mala'ikan mutuwa kai kuskure akwai ragowar kwanaki da ban cika ba sai ce masa ka manta ka ba ɗaya daga cikin ayyanka sai ce shi bai san wannan zancen ba sai bai san wannan zancen ba shine sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a garshe ce fanasiya adam fanasiyat zurriyatu sai annabi adam ya manta wannan ɗabi'a tasa ta mantuwa sai ta naso zuriyarsa sai kasance zuriyarsa su ma suna mantuwa kowa daga cikin shi sa yake mantuwa saboda baban mu annabi adam shine fara yin mantuwa to babu wani wanda ya ce baya mantuwa yanzu irin wannan mantuwa yanzu sai ka ba sai ka ce kash wallahi na manta ai babu wanda zai ce kai amma kai kai kuskure ka ka istighfar tunda ka manta ɗabi'a ce ɗabi'a hatta annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi wata ran ya shiga sallah sai ya rafkanwa sai rafkanuwa bayan zai raka abi ne zai raka a biyu sai ya zauna bayan an gama abin da ake sai annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi bayan ya ci ko sallar tasa an yi sujadar da aka yi sai yake gaya sabansa cewa inna ma ana basharun mithlukum hadisin bukhari da muslim inna ma ana basharun mithlukum haƙiƙa ni mutum ne kamar ku mai ɗabi'a irin taku an sa kamatan sauna annabi ya ce ina mantuwa kamar yadda kuma kuke mantuwa an ji annabi tsira da aminci tsara tabbata a gare shi kaga ba irin wannan manto ake nufi ta shedani ba kenan ko dan annabi tun yana karami Allah ya cire mai raban shedani daga zuciyarsa ba haka bane duk mun san wannan ai mala'iku sun zo sun kwantar da annabi sun tsaga kirjin sun cire raban shedani shedani bai isa ya zo ya sa annabi irin wannan abun ba amma mantuwa ce ta mai ta dabi'a yace inna ma ana basharun mithlukum ansa kamatan sauna ina yin mantuwa kamar yadda kuma kuke mantuwa yace fa idza nasitu duk lokacin da nake sallah irin wannan ne mantuwa ko wata aya ta kwace to fa zakiruni ko kuma na rafkanuwa fa zakiruni ku tunatar da ni to mantuwa ce irin wannan ta ɗabi'a yan uwa babu wanda isa ya kubce mata duk gaba ɗaya mu muna yi to akwai mantuwa kuma da take daga shaidani ita ce wacce mala yake bayani daga gare ta eh mantuwa daga shaidani ita ce wacce zamu zo mu ji bayani akan ta insha Allah ta'ala lokacin da Annabi Musa suka yi tafiya da shi da yaron sa Yusha bin Nun kun ga da ya ce masa atina gada ana laqad laqina min safrina hadha nasaba sai sai qala ara'aita id awayna ila as-sakhrati fa inni nasitu al-huta sai ce me wa ma ansanihu illa me shaytan an azkurahu ba wani ne ya mantar da ni ba sai wa sai shedani ban iya tunawa ba kun ga irin wannan mantuwa ita ake nufi mantuwa ce daga wa daga shedani ashe kun ga waccan mantuwa da ne bayani yanzu ba ita ce wannan ba ko to shi sa akwai bukatar tafsiri ba kowace irin mantuwa ba ce ko ita kanta mantuwa da take ta ɗabi'a kala-kala ce mantuwa ta ɗabi'a irin wannan wacce kowanne mai yana yi akwai wacce kuma ta wuce ka'ida yanzu yanzu na zagaya mutum abu da ka dawo sai ya manta to wannan ba mantuwa ce ba mantuwa ta ɗabi'a ce amma kuma ta wuce ka'ida ita ma wannan akwai abubuwan da sukan kawo ta akwai abubuwan da sukan kawo ta ita irin wannan ita ce malamai suke cewa lalle mutum ya tashi ne magani eh mutum ya tashi ne magani idan tana da alaka da shaidanu sai mutum ya nemi maganin shaidanu idan kuma tana da alaka da kwakwalwa ne sai mutum ya nemi maganin kwakwalwa don wani zaka ga yakan samu hatsari ne kansa ya bugu idan kansa ya bugu kwakwalwarsa ta tabu to shi sai yana da saurin mantuwa to wannan kuma sai dai je asibiti wani kuma yanayin tafiyar da rayuwarsa ne suke yake yin wasu abubuwan da suke jawo masa mantuwa kamar masana suka ce mutumin da yake yawancin abinci ya koshi tage cikinsa yana jawo mantuwa shi ma idan mutumin da yake yawan ci da yawa yana hana jininsa gudana yadda ya kamata rashin gudana jini a jikin yadda ya kamata kuma yana danne jijiyoyin kwakwalwa ta yadda mutum ba zai rinka tana abu yadda ya kamata ba kwakwalwarsa ba ta rinka aiki yadda ya kamata ba haka akwai cututtuka su ma da sukan iya jawo mantuwa kamar irin ciwon suga da sauransu su ma duk masana suka ce sukan iya jawo mantuwa sukan iya jawo mantuwa da wasu abubuwa dai da akan ambata to duk irin waɗannan abun za ga magani ya kamata a je a ambata ita kuma mantuwa da take alaka da shaidani ita maganinta shine ambatan Allah madaukakin sarki kamar yadda zamu zo mu ji insha Allah ta'ala malai ce qala doktor Umar al-Ashqar babban malami doktor Umar al-Ashqar yake cewa wa min zalika daga cikin abin da yake da alaka da mantuwa ma fa'alahu bi adama abin da shaidan ya aikata wa annabi adam fama zala yuwaswisu lahu hatta ansahu ma amarahu bihi rabbuhu shedan bai gushe ba yana tewa shedan annabi adam waswasi yana te masa waswasi har sai da yasa ya manta abinda ubangijin sai umarce shi da shi mai ubangiji ya umarci annabi adam da shi shine wa qul la ya adamu uskun anta wa zawjuka aljannata wa kula minha ragadan haythu shi'tuma sai ce me wala taqrabu hadhihi shajara shine abinda Allah ya umarce shi kada ka kada ka kusanci wannan bishiya fatakuna minan zalimina to kun ga a cikin sautar arashi Allah madaukai sarki ce fa waswasa lahu shaytan sai shaytan ya zo masa me waswasi liyubdi lahum ma wuri an ma min sawati ma wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin abinda shaytan ya rinka ga annabi adam kenan yace wallahi kaga wannan bishiyar Allah madaukakin sarki bai hana ka ka ci ta ba sai saboda ubangijinka baya so kasance ɗaya daga cikin malakai ne ɗaya daga cikin mala'iku guda biyu ko sarakuna da za su shahara shaharar da babu wanda zai iya samunta a duniya ko kuma ku kasance daga cikin dawamammu wa qasamahuma yayi musu rantsuwa da Allah sai na rantsi da Allah ba ƙarya nake muku ba shaidan ya rantsuwa yace daga siye ki inni lakuma laminan nasihina wato duk wanda ya salarci ya san wannan inni kuma lakuma laminan nasihina lallai fa ni dinna a gare ku wallahi mai nasiha ne shi yasa kaga shaidan ya kai wa mutane irin wannan ɗabi'a da yawa mutum zai zo ya maka rantsuwa yanzu akan ƙarya kuma ya tafi bai ji komai ba eh mutum musulmi zai zo ya maka rantsuwa ya rantse maka da Allah kuma wallahi ƙarya yake ya tafiyarsa kaga wannan ɗabi'a ce ta iblis duk wanda yake irin wannan abun wallahi sani yana da wata ɗabi'a irin ɗabi'a mai girma daga cikin ɗabi'a ta iblis to da Allah madaukakin sarki ya hana annabi adam cin bishiya sai sai shaidan ya zo ya yaudara annabi adam ya mantar da shi wancan alkawari na Allah madaukakin sarki annabi annabi adam ya ci wancan bishiya shi ne sai malaika wannan ayar da na karanto mana yanzu laqad ahidna ila adam min qablu fanasiya wa lam najid lahu azma wa qala sahibu musa li musa hakanan mala yace hakanan abokin tafiyar annabi musa alaihi salam shine yusha bin nun yace da annabi musa fa inni nasitu huta ai na manta wancan kifi wa ma ansanihu ba wani ne ya mantar da ni ba illa shaytanu sai shaytan an azkurahu ban iya tunawa ba lokacin da Allah ya ce da annabi Musa ka tafi zuwa ga majma'al bahraini zuwa ga mahadar ruwa guda biyu akwai wani bawanmu da muka aje zai koya maka karatu lokacin da Allah aka tambaye annabi Musa fa kowa irin ilimi a cikin mutanenka sai ce ni ne annabi Musa yayi wa'azi aka ce wai fa kowa karatu a cikin mutanenka sai ce babu wanda ya kai ni sai Allah madaukakin sarki ya so yayi wa annabi Musa ladabi sai ce a'a annabi Musa akwai bawanmu da yake waje kaza ka je koya maka karatu to sai annabi Musa alaihi salam ya tambaye ubangiji ya za a iya gane shi sai Allah madaukai sarki ce ka dauki kifi a cikin ruwa ka sashi kamar a cikin salka ko wani abu da ruwa a ciki idan ka je inda ka nemi kifin ka rasa to a daidai nan a wajen mutumin a nan mutumin yake kun ga yadda ba za a nuna masa mutum ba sai an dan wahalar da shi dan a gaya masa cewa fa neman ilimi abu ne mai wahala ba a ce masa kai tsaye kawai je ka bakin kogi daidai waje kaza ba a'a ka dauki kifi inda ka nemi kifin ka rasa za ta iya wace sai ya wuce wajen ma zai sannan zai nemi kifin ya rasa kamar yadda haka abin ya faru falamma jawaza lokacin da suka wuce daidai inda mutumin yake bakin kogi qala li fatahu atina ghada'ana sai annabi Musa ya ce da shi wannan yaron nasa kawo mana abincin safan mu laqad laqina min safrina hadha nasaba kai amma mun wahala a wannan tafiya ta mu kawo mu dan kare kuma lokaci yana dubawa sai ga babu wannan kifin ai lokacin da muka tsaya a can wajen muka dan yi kaza din nan ai kifin na neme shi na rasa babu shi sai da suka wuce wajen sosai sai annabi Musa ya ce qala zalika ma kunna nabgh ai wannan shine abin da muke nema fartadda ala asarihima qasasa sai suka dawo suka biyo gurbin tafiyar su suka zo har inda kifin ya bata sannan sai suka same shi to abin da nake son kai mu zuwa gare shi anan shine lokacin da annabi Musa ya ce da yaron ya kawo masa wannan kifin sai ce inni nasitul huta na manta wannan kifin ba wanne kuma ya mantar da ni ba sai wa sai shedani wannan mantuwa ita ma ita ɗaya ce daga cikin irin mantuwa da shedan yakan sawa mutum wa nahallahu wa rasuluhu ayyaj wa nahallahu rasulahu Allah madaukakin sarki ya hana manzansa huwa shi manzan au hadu min ashabihi ko kuma wani daga cikin sahabbansa ay yajlisa huwa aw ahadu min ashabihi fil majlis allati yustahza'u fiha bi ayati Allah Allah madaukakin sarki ya hana manzansa ko sahabbansa su zauna a wani gurin zama da ake izgili wa ayoyin Allah madaukakin sarki duk inda ake saban Allah a waje ko ana faɗar maganganun da basu kamata ba ko ana duk wani abin da ka sani ba daidai bane saban Allah ne kiɗe-kiɗe ake yi a wajen maganganun da ake yi saɓan Allah ne irin guri ne da ake cakuɗa maza da mata irin duk gurin da ka sani saɓan Allah ake a wajen to Allah ya hana annabinsa da sahabbansa da mu da za mu zo bayan mu zauna irin waɗannan guraren to a cikin ayar shine Allah maɗaukakin sarki yake bayani akan cewa idan da mutum zai manta shaidan ya mantar da mutum ya zauna irin wannan guri to da ya tuna kada ya ƙara zama a wajen ya tashi bar wajen shine abin da malaki so ya kawo mana yace walakin shaitan qadi yunsil insana marada rabbih minhu sai dai shi shaidani yakan mantar da dan adam manufar ubangijinsa game da shi game da abinda ya umarce shi na rashin zama a wannan gurare fayujalisu sai ya zauna ha'ula'i tare da waɗannan mutane da suke saban Allah almustahzi'ina masu izgili ga ayoyin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ce wa idza ra'aita alladhina yaquluna fi ayatina ya rasulullah idan kaga mutanen da suke kutsawa a cikin ayoyinmu suke saban Allah inda ake abin da bai dace ba sai annabi tsira sai Allah madaukakin sarki ba annabinsa kaida yace fa'arid anhum shine abu na farko ka kauda kai gabar su me ake nufi da kauda kai shine ka bar wajen kamar da ya faɗa cikin suratul furqan wa idza marru bil lagawi marru kirama yawa in suka wuce irin inda ake wannan abubuwan to suna wucewa suna wucewa ne wucewa ta girma ba ta tsayawa a wajen eh ba ta tsayawa shine fa a'rid anhum ka kauda kai gabarin su hatta yaqudu fi hadithin ghairihi har sai sun kutsa sun shiga wani zancen ko wani abin ba wancan wanda suke na saban Allah ba ba wancan wanda suke na izgilewa ayoyin Allah ba idan sun canza topic sun dawo wani abin da ba saban Allah bane babu laifi sai ka zauna a cikin su ku tattauna amma saban Allah ake yi abin da bai dace ba ake a wajen to haramun ne ka zauna sai Allah ya ce da manzansa wa in ma yunsiyannaka shaytan idan aka yi rashin aka yi rashin sa'a shaydan ya mantar da kai ka zauna tare da su fala taq'ud to kada ka ƙara zama tare da su ba'ada zikira bayan katina da zarar katina to dub sai kai sauri ka tashi sai ka ba wajen abin da kai na tashi ka ba wajen shine bin Allah madaukakin sarki wancan kuma zaman da kai da mantar da kai da shaidan yayi Allah madaukakin sarki ba zai kama ka a gabarin sa game da shi ba fala taqudu ba'da dhikra kada ka zauna bayan ka tuna ma alqawmi zalimina tare da wanda suke zalunci tare da wanda suke azzalimai a cikin suratul nisa'i Allah madaukakin sarki nuna mana da kai da su idan ka zauna da ɗaya kuke da kai da su duk ɗaya kuke a wajen laifi ba ku da bambanci وقد نزل عليكم أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غير سألة إنكم إذا مثلهم idan ka zauna tare da su da kai da su a wannan lokaci duk ɗaya kuke inna Allah jami'ul munafiqina wal kafirin fi jahannama jami'a da kai da su duk ɗaya kuke shi sa yan uwa duk inda ake sa wato wani lokacin zaka ga da yawa mutum yana kokarin bin Allah madaukakin sarki amma irin waɗannan abubuwan suna cutar da mutane a rayuwa abinda ba laifin ka bane sai kaga kuma ka jawo kanka ya shafe ka ba kai ka aikata shi ba amma kuma ka sa kanka a ciki wallahi yan uwa akwai irin wannan da yawa sai mun kokari mana kauce mishi kana gani ba komai bane abokai na ne abokan zama na ne mutane na ne da sauransu ko kuma ina jin kunya an gayyace ni waje kaza in ce ba zan je ba ana dina a waje kaza dina ake yi eh ana dina kana ustaz an gaishe ka dina ka je kuma an takuɗa maza da mata ana tarawa an sa jiji ana tarawa namiji ya fito ya rawa an je an mai liki mace ta fito ta rawa kai daga gani wannan ba sai an gaya maka ba ko ba ustaz bane ba kai ka san wannan wallahi tallahi haramun ne haramun ne mata sun yi shiga da bata kamata ba sun zo je kuma suna rawa suna girgiza cikin su kuma ka tsaka na ta kallo kuma ka ce wannan dillar rura ce wannan saboda Allah wata irin rura ce wannan saboda Allah to irin wannan wajen idan ka je da kai da su daga koma gefe kake ta astaghfirullah ta munafunci ce ƙarya ne wallahi tallahi da kai da su da ɗaya kuke kwarai da gaske babu wani astaghfirullah a wajen kamar mutumin da ya ɗauki ne yake sha yana shan giya duk kurɓaɗe sai ce astaghfirullah kaga wannan aizgi da kake wa Allah madaukakin sarki to daidai ne duk inda ake saban Allah madaukakin sarki abu biyu ne in zaka iya nasiha kai nasiha a daina eh idan sana abin da bai dace ba in zaka iya zuwa karɓi last week a DJ ka hura ka ce salamu alaikum jama'a wannan abin da ake ba daidai bane saba Allah ne a daina shikenan in zaka iya wannan to in ka san ba zaka iya ba in kai bashi da tasiri to sai ka ba wajen shine ka bi umarnin Allah madaukakin sarki fa a'rid anhum kenan sai ka sai ka kauce idan sun gama wannan kada kadan da sauransu an maza da mata an je wajen dauran aure shine iya maza zalla shikenan sai ka tafi kuma sai a je sai a gaggaisa sannan ne suka zama abokan ka sosai sai ka je sai a gaggesa ɗaurin aure wannan zumunci ka je babu komai amma ka je dina ka ce wai wai wai larura ce wallahi ƙarya ne saba wa Allah madaukakin sarki ka kuma sai Allah ya tume ka ko baka yi rawa ba ko baka yi disko ba an maka baka yi rawa ba to an maka da kai da su duk ɗaya ne ba ku da wani bambanci eh haka wani abokin kai ja kai kai ka wajen sabo ba ka so ka je wajen ba wa'azi za ka yi ba kuma shi ma ka shiga ciki Allah subhanahu wataala ya samu dace yan uwa anan zamu dakata insha Allah ta'ala saboda lokaci ya riga zamu tashi wa talaba nabiyullah yusuf duk da cigaba ne game da bayani akan mantuwar insha Allah ta'ala bayani akan annabi yusuf da abin da ya faru da abokansa yan gidan kurkuku shi ma za ku ji bayanin mantuwa lokacin da annabi yusuf ya ce da ɗaya daga cikin abokansa idan ya fita ya tuna wa sarki ya ba shi labarinsa don a fito da shi kun ga da ya ji ai mantawa yawa to za mu ji wannan shi ma insha Allah ta'ala abinda muka faɗi daidai wa alaikum salam na'am abin da yake cewa shine karatuttukan da aka an yi bayani gaba azkar dan bacci kamar baccin rana eh akwai mutanen da suke baccin rana suke da damar da za su yi baccin rana in zaka yi baccin rana fa in zaka yi baccin rana shi ma zaka yin addu'a babu laifi amma dai ba a shar'anta sai ka irin wancan dogon addu'o'in da aka shar'anta a cikin bacci ba saboda shi bacci yana da alaka da dare ne baccin dare dare kuma wani lokaci ne na shedanu da suke kaiwa da komowa eh shi sa kamar yadda na kawo aya jawa min sharri ghasiqin idza waqaba wa min sharrin wa sharri ghasiqin idza waqaba wasu kace da sharrin dare idan yayi duhu saboda shi daren yana da alaka da lokacin fitowar aljanu ai dan mun yi bayani a baya littafin ko lokacin fitowar aljanu ne da sauransu amma ka ga rana galibi lokacin su ma suna can suna nasu baccin ranar yawa ba sa cikin mutane a lokacin to amma dai babu laifi sai ka yi addu'a ko bi ismika Allahumma amutu ahya da sauransu ka yi ka kwanta babu laifi amma ba sai ka yi dogayen addu'o'in na irin wanda ake da daddare ba Allah madaukakin sarki ya samu dace abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladan gaba daya kuskuren da muka yi Allah subhanahu wataala ya fi mana wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa la hawla wa la quwwata illa billah wassalamu alaikum wa rahmatullahi